بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar sha tara ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha takwas ga watan march shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shine kasad na ɗari da goma sha biyar daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da bayani akan tafarki da tsari da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini da alaƙarsa da mutane malamai suna jinjina ga ibnul qayyim saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin yana halin tafiya a inda ya je ƙasar makka don yin aikin haji nesa da iyalansa da kayan aikinsa allah ya saka mashi alkhairi ibnul qayyim yana mana bayani a cikin hadihu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hajj game da wasu maganganu da sabani da malamai suka samu dangane da tantance irin niyya da irin aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gabatar bayan da ya gama kawo mana waɗannan maganganu ya kawo kuma bangarorin kurakuran da malamai suka yi sai ya ce faslun fi a'zari alqa'ilina bi hadhihi alaqwali wa bayani man sha'ul wahmi wal ghalat faslun ga wata gaba fi a'azaril qa'ilina bi hadhihi al-aqwal game da uzurorin da za a bai wa masu faɗan waɗannan maganganu wa bayani za a karantawa wa bayani ai wa faslun fi bayani kenan ko kuma wa bayanu sai zama isti'naf man sha'i al-wahmi wal ghalat da bayani akan ta ina ne wannan kuskure da bankaura suka taso musu مالن يتي أما عذر من قال اعتمر في رجب فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما dangane da uzurin waɗanda suka ce annabi alaihi salatu wassalam ya taɓa yin umara a cikin watan rajab waɗannan uzurinsu shine hadithin abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama i'tamara fi rajabin muttafaqun alaihi hadisin da Abdullahi dan Umar ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi aikin hajji yayi aikin umara a watan Rajab al-Imam al-Bukhari da Muslim su fitar da wannan hadisi wa qad ghallatathu Aisha wa ghayruha malam yace kuma hakika Aisha radiyallahu anha da wasu malaman tun a cikin sahabbai sun kuskurantar da wannan labari da Abdullahi dan Umar ya bayar kama fi sahihaini عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد يتشي دني دا عروة بن زبير انجي مجاهد منشق المسجد مسلاتين wannan alif da lam kamar da malamai suke faɗa lil ghalaba akwai alif da lam na al ghalaba wanda take rinjayar sauran asaba faɗin ta kamar idan aka ce al bait ɗakin to galibi ana nufin ka'aba kenan ko wannan ma shi malil ghalaba ne domin babu wani ahadi a baya haka a cikin malaman nahwu in suka ce alkitab suna nufin kitabu sibawai to ana ce mishi irin wannan alif da lam na alghalaba an saba a wani farfajiya ko a wani lokaci ko a wani zamani wani suna wanda yake gama gari common noun sai a karkatar da shi zuwa ga wani yanzu galibin tsawa'if na mutane da sauransu in ka ji sun ce mai gida a cikin taron 'yan siyasa ko taron wasu mai gidan nan kaga dai a haka common noun ne ko amma ko wanda ake nufi da shi in ka ciki ɗalibai sun ce mala sai ka kalla waɗanne iri ne idan yan shi'a ne kan zazzaki suke nufi ko ba haka bane ba ya danganta ko in ko waɗanne akwai alghalaba da suke amfani da shi su itlaqin wani common suna ga wani mutum na musamman to wannan idan a larabci ne ake ce mata alif da lam ta alghalaba to shine irin wannan anan da yace ana wa urwatu bin zubair masjida muka shiga masallacin to wani masallaci ne wannan shine masallacin madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza abdullahi ibn umara jalisan ila hujrati aisha sai muka tarar da abdullahi dan umar yana zaune ila hujrati aisha ai ila jambi kenan za ka kaddara ila jambi hujrati aisha yana zaune ya jingina ko a gefen ɗakin aisha radiyallahu anha wa idha nasun yusalluna fil masjidi salatu duha sai ga wasu mutane kuma a cikin masallacin suna yin sallar duha suna yin sallar walaha jami'i ma suke yi suna tayi suna tayi qala sai ainihin mai bada labari yace wato mujahid kenan fasa'alnahu an salati sai muka ce Allah gata malam me zaka ce game da sallar da waɗannan mutane suke tayi fa qala bid'a yace ya wannan bid'a ne a taho masallaci ana ta yin sallar walaha wani na yi a nan wani na yi a can ko ai jam'i ko makamancin haka yace duk wannan baya daga cikin tafarkin annabi alaihi salatu wassalam in ji sahabi abdullahi dan umar ma'ana in za a yi a gida ake yi kenan kowa ya je shi kadai kuma kai ya zama yayi a ce kowa sai yayi a lokaci guda ثم قلنا له sannan sai muka ce masa kam i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah shi gafarta malam to umara guda nawa manzon Allah yayi qala sai Abdullahi da Umar yace arba'an yayi umara so hudu ihdahunna fi rajab daga cikin su akwai guda ɗaya wanda yi ta a wajen rajab fakarihna an narudda alaihi sai mujahid yace sai muka ji kyamar karmu mai mai da martani ma'ana ba su yarda da wannan karatun na ƙarshe ba suna da wani sabiqul ma'arifa akan cewa ba haka bane amma malami ne sahabi ne dattijo ne su kuma matasa ne ba su kai ilimin shi da falalar shi ba duk da a wannan kadiyar suna ganin sun fi shi gaskiya amma ladabi da kawaici da dattaku da ƴaƴan manya ne su suka ga bai dace su mai galatsi ba ma'ana ba ustazai ne masu hamasa ba wanda zaran sun ji abin da ba su sani ba to kawai za su fara ƙarya ne Allah kan ustazai suke tayi su ne kuma suke ƙarya iliminsu ne bai kai ba zalika mablaguhum min al-ilm yana da kyau a cikin ladabin ainihin wato rayuwa ba ma ilimi ba kadai ka dinga saurarawa wanda ya riga ka fara wani abu sawa'un ko da kanikanci ne ko tukin mota ko karatun zamani ko ya riga ka ma zuwa duniya akwai abin da kai ba zo da ka fahimce shi yadda ya fahimta ba saboda shekarun da ya a duniya sun wuce naka ta yi ya ga wasu mumarasat ya ga wasu experience da suke da suke enriching din tunaninsa a lokacin suna ƙara wa tunanin shi wato armashi da zurfi fiye da naka kai kuma zaka yi aiki kawai da abin da ka gani ne yanzu yanzu kawai sai suka ji kyamar kar su mayan mushi da maganarsa sai suka yi shiru qala mujahid yace wa sami'na istisnana aisha radiyallahu ummul mu'minina fil hujra sai muka jiyo ƙaran wato aswaki alamar ga aisha can tana aswaki to babacci take ba kenan faqala urwatu sai urwa yace ya umma sai urwa daga nan shi kaga mahaifiyarsa ce domin kanwa take uwa ɗaya uba ɗaya ga mahaifiyarsa amin ga ga ga kakarsa ita ce wato asma'u kenan urwatu ga mahaifiyarsa yes urwatu dan zubai uwarsa ita ce asma'u dan kani ne ga Abdullahi dan Zubair to sai ya jiyo Aisha sai ya ce mata ya umma aw ya ummal mu'minin ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman Allah shiga fatta malama Aisha ko kin ji abinda malam baban Abdurrahman yake faɗi kuwa qalat ma yaqulu tace me yake faɗa qala sai urwa yace yaqulu inna rasulallahi sallallahu alaihi sallama a itamara arba'a umari yana cewa manzon Allah ya yi umara sau hudu ihdahunna fi rajabin ɗaya daga cikinsu a cikin rajab ne to kaga ashe fatawa da wani malami zai bayar a ji kamar bata yi ba a tambayi wani malami ba koyaushe yake zama gulma ba ya danganta ga manufa da ta kai mutane jin baki ne kai su koko neman tasabbut kaga ya ba da fatawa ne sai suka ga suna da ta cewa akan fatawar ko kuma suna da tababa akan ingancin fatawar sai suka tambayi wata malama da bata gaza shi a ilimi ba dan su ji tasabbuti akan abin da ya fada wannan idan da manufa ce mai kyau babu laifi amma idan mutum yayi ne dan hada fada tsakankanin malamai ko dan ya ji kowa ga abin da yake fada shi kuma ya zo ya dawo ya hada maganganun ya tada fitina to wannan kuma faniyatuhu ila man tawa ilayhi niyyarsa tana ga abin da ya nufa ina fata mun gane sai suka tambayi Aisha ko kin ji abin da yace ya ce kaza ta ce yarhamullahu aba abdurrahman Allah ya gafarta masa kuskurensa da yayi ma'tamara umratan qattu illa wa huwa shahidun kaga dai da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wata umara ba sai ya zama Abdullahi yana wajen wa ma'tamara fi rajabin qattu kuma sam manzon Allah bai taba umara a rajab ba abadan bai taba umara a rajab ba yana wajen akai duka umara guda hudu amma kuma ya manta Aisha ta mishi wannan gyaran radiyallahu anha Aisha tana da gyare-gyare ta yi wa sahabbai da yawa akan fatoyinsu akwai al-Imamu Zarkashi ya tattara a cikin ainihin littafi mai suna al-Isaba fi zikri ma istadrakatu Aisha ala sahaba littafi haka mujalladi guda Allah ya kara mata yadda babban malama ce a cikin sahabbai kamar da Zahabi yake fada a duk duniya ba a taba ganin ƴa mace malama irin Aisha ba inda ƴa mace ce to ba taba ganin ta ba malama da ta kai iliminta saboda matar manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya mata basira da tambaya da kulafaci sannan kuma ta dade a duniya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta samu damar karantar da ilimin aka ji labarin iliminta Allah ya kara mata yadda wa kadhalika qala Anas wa ibn Abbas inna umarahu kullaha kanat fi dhil qa'da haka nan ma Anas dan Malik da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su su ma duka sun ba da labarin cewa dukkanin umarorin da manzon Allah yayi alaihi salatu wassalam yayi su ne a watan Zulqa'ada wa hadha huwa as-sawabu wannan shine abin da yake daidai insha Allah sai malam yace faslu ga wata gaba wa amma man qala i'tamara fi shawwal wanda ko yace manzon Allah yayi umara ne a cikin watan sallah watan shawwal fa udhruhu ma rawahu malikun fil muwatta عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتمر إلا ثلاثة رواية الإمام مالك ابن أنس يفتر أتكم وطا دقى هشام بن عروة دقى بابنشي عروة بن زبير دقى أينهم واتو cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bai yi umara ba sai kwaya uku to kalli isnadin da kyau urwatu dan zubair ba sabi bane da haka wannan irsali ne da gani babu tambaya ihdahunna fi shawwal cewa ɗaya daga cikin umarorin guda uku ɗaya a cikin watan shawwal ne wasnataini fi zulqa'da guda biyu kuma a cikin zulqa'da haka al-imam malik ya fitar da wannan riwaya da isnadi mursali amma al-imam abu dauda sulaiman ibn al-ash'ath as-sijistani Allah ya gafarta mishi a cikin ainihin as-sunan ya kawo da isnadi wanda ya cika shi daga urwa din daga ainihin wato Aisha sai dai da haka malamai suna ganin cewa wannan isnadi akwai ainihin matsala game da shi saboda ya saba abin da yake tabbatacce wa imma min urwata yace walakinna hadha alhaditha mursal sai dai wannan hadisi da ka ji shi mursali ne wa huwa ghalatun aidan sannan akwai matsala a cikin shi akwai manakara ta matni imma min hishamin ko dai zama shi shamu ne ya wannan ainihin wato galat ɗin wa imma min urwa ko kuma daga urwa asabahu fihi ma asaba ibn umar ya zama ya samu irin kuskuren da ibn umar ya samu domin gashi can shi ne muka ji da shi da mujahid suna tababar abin da abdullahi da umar ya faɗa sai kuma aka ji shi ma anan ya rawaito wani abu wanda yake akwai kuskure a cikinsa wa qad rawahu abu dawuda marfu'an an aisha ya ce har ila yau abu dawuda ya fitar da shi marfu'an daga aisha wa huwa ghalatun aidan la yasihrafu to riwayar da abu dawuda ya kawo wannan riwayan wanda ya zo ya ainihin wato kawo isnadin marfu'i shine marjuhi isnadin sahihinsa shine mursali rafa'a shi akwai shizuzi a ciki da haka bai tabbata marfu'i ba qala ibn abdul barri wa laysa riwayatuhu musnadan mimma yuzkaru an malikin fi sihhatin naqal ibn abdul barri namari yace wannan isnadi kawo shi marfu'an daga maliku baya daga cikin abin da ya tabbata a makarantar maliku qultu ni ko ibn qayyim al-jawziya sai nace wa yadullu ala butlanihi an aishata أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك قالوا لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة وهو وهذا هو الصواب daga cikin abin da ke ƙara tabbata maka da nakara a cikin wannan matinin shine abin da aka sani tabbatacce daga makarantar Aisha da makarantar Ibn Abbas da makarantar Anas dan Malik shine gaba ɗayansu suna ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umara gabaki ɗayansu a cikin Zulqa'ada ne wa hadha huwa sawabu wannan kuma shine abin da yake daidai fa inna umratal hudaybiya wa umratal qadiyya kanata fi zilqa'dati domin da umral hudaybiya da umrata qadiyya wadda aka yi bayan shekarar hudaybiya kenan dukkanin su sun tabbata ne a watan zulqa'da wa umratul qirani inma kanat fi zulqa'dati sannan umara wadda ya gwamata da aikin haji ita ma zulqa'da ita wa umratul ji'rana aidan kanat fi awwal zulqada haka nan umrar ji'rana ita ma a farkon zulqada aka yi ta wa inna ma waqa lishtibahu inda aka samu rikici kawai shine annahu kharaja min makkah fi shawwal liliqa'il adu a lokacin umrar ji'rana bayan fathu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga garin makka a watan shawwal ne dan yaje game da abokan gaba a can hawazin wa faraga min aduwihi kuma ya gama da waɗannan abokan gaba wa qasama ghana'imahum ya rarraba ganima da aka samu a wannan yaki wa dakhala makkata laylan ya shigo garin makka cikin dare mu'tamiran min ji'rana ya dauko harama umara daga ji'rana wa kharaja minha laylan ya ƙara fita daga makka cikin dare fa khasiyat umratuhu hadhihi ala kathirin minan nas sai umarar shi dinnan sai ta boyi ga mutane da yawa saboda shi manzo Allah ba shigo yake da maukibi da jiniya da da baza yan sanda ko ina sai an gane ya zo ya shigo cikin dare salin alin ya umararsa ya kuma masaukin sa wani daren kuma ya fita salin alin ya kama hanya ba wani sanarwa ba wani dindufa babu kaɗe-kaɗe babu barka da zuwa da za a dinga fada a gidajen watsa labarai da haka ba dole kowa ya sani ba to sai zama mutane da dama wannan umara ta boyi daga gare su in aka zo aka bada labari sai su ta mamaki wa kharaja minha laylan fa khafiyat umratu hadhihi ala kathirin minan nas wa kadhalika qala muharrish al-ka'b haka muharrish al-ka'b ya fada muharrish ibn suwaid ibn abdullah al-khuzai al-ka'b sahabi ne daga cikin sahabbai kanana mutanen makka haka ake karanta shi muharrish ala wazni mufa'il da dhamma akan mimun da kuma shadda da kasra akan ra'un muharrish haka ainihin ibnu makula ya ainihin tabbatar a cikin littafin sa na abin nan da ya rubuta akan ansab amma ibnu sakan shi yayi dabatin shi da da ainihin wato tashili a ce muhrish muhrish haka al'imamu al-hafiz ibn hajarin ya ba da labari daga al'imamu ibn sakan a cikin littafin al'isaba fi tamyiz sahaba a da ya tarihin wannan sahabi wanda yana daga cikin sigaru sahaba mutanen ƙasar makka wallahu ta'ala alam amma da ya fi shahara ana karanta shi da muharrish al-ka'abi muharrish ibn suwaid ibn abdullahi al-ka'abi al-khuzai radiyallahu anhu wallahu alam فصل malam yace ga wata gaba wa amma man dhanna annahu i'tamara min at-tan'im ba'da al-hajj wanda ko diyariya cewa wai annabi alaihi salam ya fita at-tan'im bayan garin makka din nan ya je ya dauko umara bayan aikin haji fala a'lamu lahu udhran yace ni ban san uzurin wannan a cikin ilimi ba wannan magana ce kawai ta jahilai فإن هذا خلاف المعلوم المستفيد من حدتي don wannan ya saba wa abin da yake sananne wanda ya zo ta ko'ina game da labarin aikin hajjinsa walam yanqulhu ahadun qattu da dai babu wani wanda ya ciro labari da isnadi game da wannan wala qalahu imamun babu wani limami a cikin shari'ar musulunci daga cikin a'immatu na tabi'ai da atba'ut tabi'ina da na bayansu da malaman musulunci da dai ba wanda ya faɗi wannan wala alla dhanna hadha sami'a annahu afrada al-hajja yace tayi kuma duk da yace bai da uzurin da zai bayar ma wannan sai kuma ya tuno wani uzurin yace to tana iya yiwuwa kuma ya zama cewa wanda ke faɗin haka da yaji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ifradi ne war'a anna kullu man afrada al-hajja min ahli al-afaqi kuma ya tuno cewa ya sani a labarin aikin hajji na da cewa duk wanda ya yi ifradi daga cikin mutanen garuruwan da ba makka ba kamar yadda muka faɗa a baya ifradi na faruwa ne ga mutumin da ya zo ƙasar makka a makare to idan ya yi wannan ifradin a bisa al'ada yadda suke yi a daɗin mutum labuda lahu an ya kharuja ba da ila tan'im ba zai kama hanyar garinsu ba bayan aikin hajjin sai ya jira har sai ya samu halin fita zuwa tan'im ya je ya ɗauko ainihin wato ihrami sai ya shigo sai ya umara fanazzala hajjata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haza shine sai watakila masu wannan fatawar sai suka sanya aikin hajjin manzon Allah da aka ce ifradi yayi sai suka sanya shi a cikin irin wannan bigiran wa hadha ainul ghalat wannan yace tsaba ragen kuskure dan mun ji cewa shi kanshi ifradin ba ma'anarsa ba kenan mai ifradul manasiki ake nufi ba ifradul hajji ba a ifradul manasiki duk abin da ya kamata a yi na umara daban na aikin hajji daban to sai ya guda ɗaya kamar sa'ayi da bawaful ifada da makamantansu ina fata mun gano wannan fasdun malam yace ga wata gaba wa amma man qala innahu lam ya'tamir fi hajjatihi aslan wanda ko yace sam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dai bai yi aikin umara a cikin aikin hajji ba fa udruhu annahu sami'a annahu afradal hajja uzurin shi ma wannan shine eh ya ji labarin cewa manzon Allah ifradi yayi wa alima yaqinan annahu lam ya'tamir ba'da hajjati kuma ya san cewa tabbas yaqini ne manzon Allah bai yi ifradi ba bai yi umara ba bayan aikin hajji bai yi irin wancan abin da aka faɗa a gaba da ta gabata ba qala to sai mai wannan magana yace innahu lam ya'tamir fi tilka al-hajja manzo Allah bai yi umara ba a wannan aikin hajjin iktifa'an minhu bil umrati al-mutaqaddima saboda ya wadatu da umarar da ta gabata kafin wannan wal ahadith al-mustafida as-sahiha taruddu qawluhu kama taqaddama min akthar min 20 wajha hadisai ingantattu sahihai suna tunkuɗe wannan magana kamar yadda ya gabata ta fuskoki sama da 20 waqad qala kuma ya ma ba da labari ya ce hadhihi umratun istamta'ana biha manzo Allah ya ce wannan umara mun ji dadin ta kamar da al-Imam Abu Dawud ya fitar da riwaya akan haka da isnadi ingantacce ala shart al-Shaykhain wa qalat Hafsa Hafsa take ba da labari tana cewa ma sha'anun nasi hallu wa lam tahilla anta min umratika ya rasulullah me ya faru da mutane ne duk suka warware umararsu suka koma tamattu'i kai kuma ga ka cikin ihrami wa qala suraqat ibn malik suraqat ibn malik al-mudlaji shi ma ya tambaya yace tamatta'a ya bada labari yace tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi umara yayi tamattu'il safar kenan ko wa qala wa kadhalika qala ibn umara wa aisha wa imran ibn husayn wa ibn abbas wa sarraha anas وابن عباس وعائشة أنه اعتمر في حجته وهي إهدى عمره الأربع يتشي هكا إنن دكجي هكا ابن عمر يباد الأباري هكا عائشة هكا عمران دن حسين هكا عبلاء دن عباس كما أنس da ibnu Abbas da Aisha sun fito sun sarraha sun faɗa ƙarara sun furta cewa manzon Allah ya yi umara a cikin aikin hajjinsa kuma ita ce ɗaya daga cikin umarori guda hudu da yi. Faslun malai ce ga wata gaba har ila yana ta bayani dai akan kurakuran da uzurin da za a ba mutane da suke wasu kurakurai wa amma uzur man qala innahu atamara umratan halla minha uzurin da za a ba waɗanda suka ce kuma ai yayi umara wadda ya warware ta irin yadda mai tamattu'i ke warwarewa kama qala al-qadi abu ya'la kamar yadda al-Imam al-Qadi Abu Ya'la al-Farra al-Hanbali mai littafin Tabaqatu al-Hanabila alƙali ne na gidan sarki akwai a zamanin da yake raye a daular Banul Abbas akwai Abbasiya sun siye gaba ɗaya abin da ke kewaye da gidan sarki a garin Baghdad kusan ɗaya bisa ukun garin duk aka kewaye shi yadda kaga ana yin barukoki kaga hayin sojoji suna suna suna suna suna yin mugunta ma wata rana ko sai ta kwashe gonakin al'umma da ke gefe da su suna mai da su bariki suna ta ƙara faɗin su to su ba su wannan mugunta ba lokacin amma dai sun ta faɗaɗa sun ta faɗaɗa wannan rihaba ana siye gidajen mutane sai aka katange gaba ɗaya to sai zama gari ne ma dan a ciki akwai kasuwa akwai makaranta akwai filin wasanni akwai gidajen ma'aikata kamar da kaga in ka san villa ta Abuja haka take gidan shugaban kasa ne amma gari guda komai akwai a ciki to shine har sai aka yi kotu sai aka ba shi wannan malamin alƙalin kotun Abu Ya'la Al-Farra babban malami ne ba hanbali ina fata mun gane in ka ji Hanabila sun ce alƙadi to shi suke nufi kamar yadda a malikiya aka ce alƙadi ana nufin ayyad ibn musa al-yasubi mai ashafa to, to wannan malamin shi yana daga cikin kurakuran da ya yi da ya ce manzan Allah ya yi tamattu'i ne tamattu'il umara wa man wafaqahu da shi da wanda ya dace akan da shi akan haka fa udhruhum ma sahha an ibn umara wa aisha wa umran ibn husayn wa ghayrihim annahu sallallahu alaihi wasallama tamatta'a uzurin da za a ba alkadi abu ya ala alfarra'u da shi da ire-irensa sai a ce abin da ya inganta daga abdullahi dan umar da aisha da imranu dan husain da wasu su cewa manzon allah ya tamattu'i wannan lafazin shine ya jasu wa hadha yahtamilu annahu tamattu'un halla minhu dan wannan yana iya daukan tamattu'i wanda ake warware harama sannan a sake dauka ranar takwas ga wata wa yahtamilu annahu lam yahilla kuma yana iya daukan sam bai warware ba falamma akhbara muawiyatu annahu qasara an ra'sihi bi mishqasin ala marwa yayin da muawiya ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rage gashin kanshi bi mishqasin da ainihin wato wuka ita ce mishqas dogo wuka haka wadda take da kaifi biyu kaman wukan mahauci mai nan kaifi can kaifi suke ta suke cewa mishqas to ya rage da irinta ya ainihin rage gashin kansa da ire-iren wannan wuka wannan da aka ba da labari wa hadithu fi sahihaini kuma hadisi na cikin bukhari da muslim hakan imamu ahmad ya fitar da shi dalla ala annahu halla min ihrami to labarin da aka bayar cewa yayi aski sai labarin yayi kama da warware harama saboda al'adance ana yin aski ne a daidai sanda ake warware harama na fata mun gane wala yumkinu an yakuna hadha fi ghairi hajjatil wada kuma wannan ba zai yi a ce wannan labarin Muawiya yana bada shi ne game da wata umara can daban ba sai dai umara hajjatul wada saboda mene li anna Muawiya ta innama aslama ba'da al-fath saboda Muawiya ya musulunta ne kawai bayan fathu makka sauran umrorin kuma duka an yi su ne kafin fathu makka aikin da wadda aka yi bayan fatu maka ita ce ta jayar rana ko to sannan kuma mu'awiyar duk sanda aka yi waɗannan baya wajen duk da yake akwai maganganu akan shin da gaske ne mu'awiyar bai musulunta ba sai bayan fatu makka ko kuwa ba haka bane akwai riwayoyi da sa imamu tabarani suka fitar da wasu malamai waɗanda suke nuna cewa ya musulunta kafin ainihin wannan lokaci amma isnadojin suna da matsaloli waɗanda ba za a iya tabbatar da su ba wasu kuma maganganun da suke nuna cewa ya ainihin musulunta amma yana ɓoye musuluncinsa bai samu halin ya baro makka ba saboda matsayin baban shi a matsayin jagoran kafiran makka a wancan lokaci da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan akwai dai maganganu da dama da malamai suka yi aka yi za a iya ganin su a cikin littafin al'isaba fi tamidu sahaba da littafin ainihin wato siyaru a alami annubala na al'imamu az-zahabi da littafin ainihin tabakat ta al'imamu ibnu sa'adin al-misri tabakatu bin sa'adin da ainihin wasu littafai waɗanda ba wannan ba kamar littafin tarihu madinati dimashka ta al'imamu ibn asakirin dimashki Allah ya gafarta musu gaba kidansu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yakun zaman al-fath muhriman kuma saboda a lokacin fatu makka manzo Allah bai shiga kasar makka da ihrami ba wala yumkinu an yakuna fi umrati ji'rana liwajhaini kuma bai yiwa a ce umrar ji'rana ce saboda abu biyu ahaduhuma abu na farko anna fi ba'd alfaz hadith as-sahih wa dhalika fi hajjati saboda a wani daga cikin lafuzan hadisin ya zo da cewa wannan askin da mu'awiya ba da labari ya ba da labarin askin da manzon Allah yayi ne a lokacin aikin hajjinsa na bankwana wasani abu na biyu anna fi riwayatin nasa'i bi isnadin sahihin wa zalika fi ayyamil ashr sannan a wata riwaya ta Imam nasa'i da isnadi tabbatacce cewa a kwanaki goma na farkon zulhijja kaga sun yi corresponding da kwanakin da ya umaran nan ta aikin hajji tunda ya shigo garin makka a hudu ga wata hudu ga wata kaga farfajiya ce daga cikin wannan kwanakin ko yace wa hadha inna ma kana fi hajjatihi e wannan lalle ya faru ne a cikin aikin hajjin sa shigowar sa kasar makka a waɗannan kwanaki wa hamala haula'i riwayata marrawa annal mut'ata kanat lahu khassa ala anna ta'ifatan minhum khussu bit tahlil min al ihrami ma sawqil hadi duna man saqal hadaya min as sahaba wanda suka dauki wannan riwaya sai suka ce abinda haka yake nufi shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mut'a ta zama khususiya ne gare shi duk da ainihin an samu wasu waɗanda aka keɓance su da tahalluli daga ihrami su ma suka yi hadayan da suka yi mutu'an ko da ko ike sun koro hadaya wa ankara zalika alaihim akharun sai suka ce sam ba haka bane minhum shaykhuna abul abbas da gaske akwai malamin mu abul abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya gafarta mishi yace a'a ba haka bane dan gashi lafazin sahabbai suna tambaya wannan abun mu kadai ne ko kuwa yace musu Umara ta shiga aikin haja tashin alkiyama ga lafazin da manzo Allah da kanshi yace ni ma da ba dan na koro hadaya ba da nayi tahalluli kaga batun yayi ta matu'i bai mata so ba ballantana a ce khususiya ne gare shi shi da wanda suka yi aikin hajjin su saba wa nassin alkur'ani da ya ce wanda ke da hadaya kar ya cire ihraminsu su ya yanka wala ta haliku ru'usakum hatta ya bulugal hadayu mahilla nassi ne wannan ko da ya hana mai hadaya in ya shigo da ta garin makka ya tahalluli ibnu taymiya na daga cikin malaman da suka musa wasu alqabi abu ya'ala da shi da ire-irensa wannan fasara kuma su ibn taymiya sun fi su gaskiya akan wannan musantawa وقالوا سكتي ومن تأمل الأحاديث المستفيدة الصحيحة wanda duk ya tsaya ya nutsu ya kalli hadisai ingantattu masu yawa da suka zo ta bayyana lahu annan nabi sallallahu alaihi wasallama lam yahilla zai gani karar cewa manzon Allah bai warware harama shi ba la huwa wala ahadun mimman saqa al hadiya ko shi manzon Allah din ko wani mutum daban daga cikin wanda suka koro hadaya sam basu warware ainihin harama su ba sun yi aikin hajji ne na kirani wallahu a'lam faslun fi a'zari alladhina wahamu fi sifati hajjati bane mutum bayan da ya gama ba waɗannan amsoshi kaga ya ba ba'ifa guda biyar din nan duka amsa ko sai ce to ga kuma wani fasli da zai ƙara ba da wasu uzurori ga wasu waɗanda suka yi wasu kurakuran akan siffanta aikin hajjin fil jumla kaga dai ana tafiya dai ana gaba ai baya kar mu manta yana mana fassardi ne na asalin wato gabobi da tafasil na an yi kaza rana kaza sai aka je aka yi kaza daga nan kuma aka kwana a wuri kaza aka tashi aka yi kaza to a cikin garin kawo wannan labarin ne to sai kuma a ci karo ta mas'ala ba za a wuce ta kawai saboda akwai abin mai abin faɗi aka ce baya faɗa ko shine sai ka ji ya tsaya ya ja numfashi yayi waɗannan zantuttuka ya kawo maganganu Allah ya saka mashi alkhairi malam yace amma man qala innahu hajja hajjan mufridan lam ya'tamir fihi fa udruhu ma fi sahihaini an aishata annaha qalat wanda dukkan yana cewa ai manzon Allah aikin hajin da yayi ifradi ne babu umara a cikin sa wannan yana da uzuri abinda Aisha ta ruwaito a cikin al-Bukhari da Muslim annaha qalat tace خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع تتي من فتتارنا منزان الله عليه الصلاة والسلام شكر أيكن هجم بانكوانا فمنا من أهل بعمرة وسسني أينهن هرم أيكن أمراني وتتمتعي كنا wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wasu kuma sun yi haramar tamattu'i na ainihin tamattu'il ihlal wa minhum man ahalla bi hajjin wasu kuma sun yi ainihin harama da aikin hajji ifradi wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil hajji shi manzon Allah yayi harama ainihin ta aikin hajji kaga zahirin lafazin na nuna harama da ifradi kenan amma zahirin ma'anar in ka hada da wasu riwayoyi baya nuna haka mun tattauna wannan a baya mun ji har daga ibnu hajar da kuma amsoshin da malamai suka bayar cewa ko dai ya zama cewa yayi niyya ce budaddiya yana jiran wahayi Allah ya zaba mishi me zai mun ji wannan fasara daga irin su alqadi iyad da makamantansu wanda ainihin ibnu hajar ya kawo su a cikin fathul bari ko kuma ya zama mai bada labarin ya bada labarin yana nufin ifradi ifradul manasiki kamar yadda muka ce wa qalu suka ce hadha taqsimu wat tanwi'u wanda suka faɗi wannan magana suka ce wannan rarrabewa cewa wasu umara wasu aikin haji da umara wasu aikin haji kadai wannan rarrabewan sarihun yana bayyanawa qarara fi ihlalihi bil hajji wahdahu cewa manzon Allah ya dauki har ma aikin haji ne kadai wali muslimin anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahalla bil hajji mufridan haka al-imam muslim ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi ainihin ihlali ne da aikin hajji kadai daga ita Aisha aka rawaito wannan har ila yau wa fi sahih bukhari an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama labba bil hajji wahdahu sayyidina abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi talbiya ne da aikin hajji kadai wa fi sahih muslimin an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahalla bil hajji haka nan daga ibn abbas a cikin sahih muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ihlali da aikin hajji ne kadai mala ya ci gaba da cewa wa fi sunan ibn majah an jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama afrada al hajja duk waɗannan riwayoyi mun ji su a baya ko وفي صحيح مسلم عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu da niyyar komai sai aikin haji sam ba mu ma san wani abu umara a yi ta a cikin watannin aikin haji tare da aikin haji ba wa fi sahihi al-bukhari an urwa ibn zubairi qala a cikin riwayar umra dan zubairi yake cewa urwa dan zubair yake cewa hajja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi aikin haji fa akhbaratni aisha aisha ta bani labari anna awwala shay'in bada'a bihi hina qadima makkata cewa abu na farko da ya fara yi sa'ad da ya isa garin makka annahu tawadda'a thumma tafa bil baiti yayi alula sa'annan yayi dawafi ga dakin Allah thumma lam takun umrah sannan kuma ba umra yayi ba bai cika shi sauran manasiku na umrar ba ma'ana bai tafi yayi sa'ayi a safa da marwa ba thumma hajja abubakar radiyallahu anhu fa kana awwala shay'in bada'a bihi at-tawaf bil baiti thumma lam takun umratu sannan sayyidina abubakar shi ma ya aikin hajji zamanin halifancin sa shi ma ya je ya dawafi shi ma ba umara yayi ita kadai ta tamattu'i ba ko umara ta ainihin wato kirani ba ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك sannan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda shi ma irin haka ma'ana ba nayi kuskuren baki banda ta kirani ma'ana ba irin ta tamattu'i ba ko sannan ya ce Umar shi ma haka yazo yayi dawafi ga dakin Allah irin yadda Abubakar da Umar da da Sayyidina Rasulullahi suka yi thumma hajja Uthman fara'aituhu awwalu shay'in bada'a bihi at-tawaf bil bayt sai na ganshi fara'aituhu sai na gan shi awwalu shay'in bada'a bihi at-tawaf bil bait abinda ya fara yi shine tawafi thumma lam takun umra kuma ba umra bace thumma muawiya sannan zamanin muawiya wa abdullahi ibn umara da zamanin abdullahi dan umar dukkanin su thumma dukkan su haka suke yi thumma hajajtu ma abi zubairi ibn al-awwam sannan na ainihi yi na aikin haji ma'a abi tare da babana az-zubairi ibn al-awwam badali ne kenan ko tare da babana zubairu dan awwam fa kana awwala shay'in bada'a bihi at-tawaf sai na ga shi kuma abin da yake farawa da shi shi ma dawafi bil bait thumma lam takun umra kuma baya yin umara sai dawafi tukunna ya jira ya sauran ayyukan aikin haji thumma ra'aitu fi'ila dhal thumma ra'aitu fa'ala dhalika ibn umar sai naga ibn umar shi ma yayi irin abinda babana dinnan da sauran malaman nan suka yi thumma lam yanqudha umratan kuma abdullahi dan umar bai warware ta ya maidaita umara ba وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أولا من الطواف بالبيت yace to ga Abdullahi dan Umar nan fa yana raye har yanzu me yasa ba za a tambaye shi ba fala yasalunahu ba sa tambayarsa sun mai da kansu malamai ga sahabbai nan na raye wala ahadun mimman ba babu wani daga cikin waɗanda suka shuɗe da yake aikata irin abin da mutane yanzu suke yi in ji urwa ma kanu yabda'una bi shay'in sam ba sa farawa da komai hina yabda'una aqdamahum yayin da kafafunsu suka taka kasan makka awwala min at-tawafi bil bait ba sa fara wani abu sai tawafi thumma la yahilluna sannan ba sa warwarewa su yi tamattu'i wa qad ra'aytu ummi wa khalati hina taqdamani haka na ga uwata asma'u kenan wa khalati da guggona da zazzaganci kenan ko ma'ana inna khala ita ce yar uwar uwa wa kenan ki nufi Aisha radiyallahu anha na gansu su ma idan suka zo ƙasa wannan ta Makka la tabda'ani bi shay'in awwala min albayti tatufani bihi ya tsufa ni bihi ta tsufa ni bihi ba sa farawa da wani abu in ba ɗakin Allah ba sai su yi ɗawafi thumma innahuma la tahillani sannan kuma su uwata wada ƴar uwata ba sa warware haraman su ba sa aikin hajjin tamattu'i wa qad akhbaratni ummi annaha ahallat hiya wa ukhtuha wa zubair wa fulanun wa fulanun bi umratin falamma masahu rukuna hallu ce amma fa mahaifiyata ta bani labari cewa da ita da ‘yar uwarta ta innata Aisha da azubairu ɗan awam baban shi urwatin kenan ko wa fulanu da wani wa fulanu da kuma wani wasu waɗanda ba sa bin wannan fatawa kenan ya ce su waɗancan falamma masahu ar-rukuna yayin da suka taba rukunul yamani ma'ana suka yi dawafi suka bin da ake tabawa suka taba suka kai suka kawo suka je suka yi abin nan min sunan shi sa'ayi ko hallu su suka warware haramus su waye kenan waɗannan su aliyu yake ishara dan mun ji su ne masu fatawa cewa su in dai ba su shigo da abin nan abin nan hadaya ba su tamattu ila su in sun shigo da shi kuma su kira ne za su yadda manzo Allah yi a yayin da shi kuma sayyidina Usman yake ta ainihin kwadatar da mutane akan ayi ifradi da ta'awili na cewa tafiyar da za a yi tana da ladanta na zuwa aikin haji sai kuma a koma gida sai a sake yi guziri kuma sai a taho sai a yi umra ita kadai yana fifita wannan tafiya biyun akan gwama ayyukan guda biyu a tafiya daya mun ji wannan a baya ko to sai yake bada wannan labari wannan riwaya tana cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da ita sai ce wa fi sunan abi dawuda ya zo a cikin littafin sunan ta al'imamu abu dawuda sijistani suleiman ibn al'ash'as Allah ya ƙara mashi rahama ya ce haddasana musa ibn isma'ila ƙala haddasana hamad ibn salama wa wuhaibu ibn khalidin kilahuma an hisham ibn urwa an abihi an aisha radiyallahu anha qalat al-imam abu dawuda ya rawaito wannan riwaya daga malam musa ibn isma'ila at-tabuzaki kenan abu salama at-tabuzaki malamin imamu al-bukhari ne dama da shi imamu ainihin wato abu dauda din babban malami ne daga cikin malaman hadisi yana da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita yana daga cikin ashabu alladhina akhraja lahum al-jama'a ya rasu a shekara ta 223 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shi kuma daga Hammadu dan Salama albasari babban malami daga cikin malaman basara shi wannan bukhari ya yi muhayada gare shi ya ki fitar da hadisansa a cikin usulu sai riwaya kwaya ɗaya gyal da ya fita a cikin kitabun raqa'iq kitabun raqaq wanda na daga cikin abin da ibnu hibbana ya yi ƙoƙarin ya nuna buhari bai kyauta ba a cikin kitabun sikat a inda yake tarihin hamadu dan salama cewa yaushe buhari zai kyamaci hamadu dan salama da riwayoyinsa amma kuma ya fita da riwayan mutane irin suwana da suwani waɗanda matsalar da ake tunanin hamadu na da ita su ma ba su rasa irin wannan matsalar ba maganganu ne na malaman hadisi akai a kawo da sauransu to an samu wasu zindikai a wannan zamanin musamman masu sukar wasu hadisai a cikin sayo muslim sun yi kokarin su soki wannan mutumin da cewa ai bukhari yayi muhayadarsa to sai a ce ai muslim ya fitar da hadisin shi akwai suna nan anan Kano wasu batattu ne masu kokarin suka hadisai sai suka ce wai ai Hammadu dan Salama ma yana da matsala wannan magana magana wani shedani ne shine Hassan Ali As-Saqaf shedanin nan na kasar ainihin wato abin nan kasar Sham wanda yake sukan malaman hadisi Hassan Ali Al-Asaqab wanda ya dinga taso Mala Albani Nasiruddin da maganganu na raddi da shedanci da rashin kunya a gunshi suka dauko wannan wannan zance na banza Hamadu dan Salama limami ne daga cikin a'immatul muslimina a cikin ainihin wato tabi'ai da atba'u tabi'ina babban malami ne hujja ne a cikin ilimi kwararre ne Allah ya mishi falala da baiwa ta ilimi da da ainihin wato karantawa da sunna da yaki da bid'a ya zo a cikin tarihinsa cewa ɗan kasuwa ne mai tallan gwanjo idan ya je kasuwa in ya baza gwanjen shi kawai da zaran ya sai da riga ɗaya biyu ga ya samu na cefa ne sai ya naɗe kawai ya koma makaranta ba wai tsayawa yake sai ya tara kuɗi ba na fata mun gane Allah bai bashi zuriya ba ya yi aure sama da saba'in a duniya amma bai taɓa haihuwa ba Allah ya gafarta mishi da shi da aini ya ce to Musa bin Isma'ila ya ce da Hamadu ɗan Salama da Wuhaibu Wuhaib tasgiri na Wahab ibnu Khalid ibnu Ijlan kenan Wahib ibnu Khalid ibnu Ijlan al-Basri ƙwararren malami ne shi ma ya ya rasu a hijira da shekara 165 da yana karantar da karatu da da takarda da, da littafin sa to an taba kama shi sarakuna suka kama shi aka sashi a wani gidan yare mai duhu irin yadda ake kulla mutane a wurare masu duhu in sun yi laifi ko makamantansu ko ana so a hora su shi ne sai idan shi ya lalace idan shi ya makanci da ya fito sai yana ba da karatu da ka haka ya rayu baya ba shi da ido da yake gani bayan sun lalata mashi idan waɗannan malamai su biyu suka ce daga hishamu ɗan urwa daga baban shi ne urwatu ɗan zubair kenan tabi'i daga aisha uwar mumine radiyallahu anha kala ta ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallama muwafina li hilali dhil hijja mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna masu ainihin wato muwafi na muna masu tsinkayen jinjirin wata na zulhijja ma'ana bayan kamawa zulhijja kenan falamma kana bi dhulhulaifa ma'ana muna muna kokarin mu tsinkayi kamawa watan dan yazo zulhulaifa kafin kamawa watan ko mun ji a baya 24 ga wata ko da shida gwargwadon sabani da hakikin da malam yayi akan cewa lalle lalle 26 ne ko to waɗannan kwanaki ne Aisha take ishara zuwa gare su tace man sha'a falamma kana bi dhulhulayfa qala da manzo Allah dhulhulayfa sai yake cewa man sha'a an yuhilla bi hajjin falyuhilla wanda yake so ya ya ce shi aikin hajji ifradi zai yi to bismillah ya dau harama wa man arada an yuhilla bi umratin falyaqul bi umra wanda ko ke nufin ya tamattu'i na tamattu'i tahallul to shi kuma ya ce labbaika Allahumma umrata thumma farada wuhaibun fi hadithihi bi an qala anhu sallallahu alaihi wasallama sannan a riwayar wuhaibu shi kuma sai ya kadaitu da ƙari wanda Hammadu dan Salama bai ƙara ba cewa fa inni laula anni ahadaitu ni annabi alaihi salatu wasallam inji manzon Allah da ba dan na taho da hadaya ba la ahalaltu bi umra ni ma da cewa zan yi labbaik Allahumma umrata wa qala al-akharu dayan ko yace wa amma ana fa ahujju bil fa ahillu bil hajj a riwaya ɗaya riwaya aka ce yace ne ni kam zan dau harama ne da aikin haji fasaha bi majmu'ir riwayatayn annahu ahalla bil hajj mufridan sai suka ce kaga wannan riwaya in ka dauka da waccan da muka ji daga Zubair da ya bada labaran abubuwan da ya gani da abubuwan da ya ji labari daga Aisha da wannan riwaya ta ainihin Hamadu dan Salama da shi da Wahaibu in ka hada sai su nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ihrami ne da aikin haji mufridan sai malam yace fa arbabu hadhal qawli waɗanda suke jagorori suka wakilci masu wannan magana udhruhum zahirun kama tara udhrunsu a fili yake kamar da kake ganin shi walakin ma udhruhum fi hukmihi wa khabarihi allazi hakama bihi ala nafsi wannan shine uzurin su riwaya ga tanan zahiri a cikin bukhari da muslim da sunan abi dauda to amma me za su faɗa game da yanzu wannan wasu ne suka ba da labarin ga abinda manzo Allah ko kuma ga abinda su suka yi wani abu ma da suka yi ba a zamanin annabin bane ko to me za su faɗa su masu wannan fatawar game da shi kuma abinda annabi da kanshi ya ba da labarin cewa ga abinda nayi wa akhbara anha bi qawli ya bada labari akan irin aikin hajjin da yayi da yace suqtul hadaya wa qarint na taho da hadaya kuma kirani nayi wa khabari man qala tahta batni naqati da ainihin wato wanda ya bada labari man man huwa tahta batni naqati da wanda ya bada labarin alhalin shi ke kasar raƙuma yana jan ainihin linzaminta ko amawalinta kaman jabiru kenan da da ibnu abbasin da fadl dan abbas su su ne aka tafi tare da su su ne a gindin tushen maganin abun yana faruwa wa aqrabu ilayhi hina idhin min ghairi wanda waɗannan da suke jan raqumas to su ne suka fi kusa da shi a lokacin fiye da kowa wa huwa min asdaqin nas kuma waɗannan mutanen su anas da su Abdullahi dan Abbas da suke kusa da shi din suna daga cikin mafiya gaskiya a cikin mutane yasma'uhu yaqulu sun ji da kunnan su manzon Allah yana faɗan labbaika bi hajjatin wa umratin ha ban ji ba wa huwa fa huwa min asdaqin nasi yasma'uhu yaqulu haka ne labbaika bi hajjatin wa umratin wa khabari man huwa min a'lamin nasi an husdali salama da kuma labarin waɗanda suka fi kowa sanin manzon Allah irin wane Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu labarin da sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda ya bayar shi da kanshi hina yukhbiru annahu ahalla bihi ma jami'an a inda ya bada labarin cewa manzon Allah yayi tahalluli da harama ta aikin hajji da umara gaba daya walabba bihi ma jami'an kuma ya furta su gaba daya wa khabaru da labarin zawjatihi hafsata matarsa hafsa radiyallahu anha fi taqririhi laha ala annahu mu'tamirun bi umratin lam ya lam yahilla minha a inda ya tabbatar mata da labarin da ta tambaya cewa da ya ta ce mishi me yasa kai baka warware ba sai ya tabbatar mata me ya hana ya warware falam yunkir zalika alaiha bai mata musu cewa ai ya warware ba bal saddaqaha ya gazgata ta wa ajabaha bi annahu ma'a zalika hajjun ya bata labarin cewa duk da bai warware ba zai cika shi aikin hajjin sa wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yuqiru ala batilin yasma'uhu aslan bal yunkiru mun sani cewa manzon Allah sam baya barin wata magana barna da yaji wadda ba daidai ba sai ya gyara ta wa ma uzruhum me uzurun su an khabarihi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi bil wahyi alladhi ja'ahu min rabbi me za su faɗa game da abinda manzo Allah da kanshi ba da labarin cewa Allah ya aiko mai da wahayi ya amuruhu fihi an yuhilla bi hajjatin wa umratin yace Allah ya aiko min da umarni cewa nayi kwana a waje kaza sannan na ce labbaik allahumma umratan wa hajjan wama wama wama uzruhum an khabari man akhbara anhu min ashabihi me ya uzurin su game da sahabban da suka bada wannan labarin game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mene annahu qarana cewa yayi kirani li annahu alima annahu la yahujju ba'daha suka bada labari mun ji a baya cewa saboda manzon Allah ya san ba zai sake aikin haji a wani karo bayan wannan ba wa khabaru da kuma labarin man akhbara anhu annahu atamara ma'a hajjatihi wanda suka ba da labarin cewa ya yi aikin hajji tare da umararsa ɗin nan walaisa ma'ahu man ƙala babu wani wanda ya ce innahu afradal hajja bi shay'in min dhalika albat wanda suke kewaye da shi dukkanin su babu wanda ya ce ifradi falam yaqul ahadun minhu anhu inni afradtu waɗanda suka ce ma'ana wanda suka ba da labarin cewa ifradi yayi su ba su ba da labarin daga gunshi ya ce ni ina ifradi ba kamar suna ba da labarin fahimtar su ne da samari na abin da suke ganin haka ya kamata su fara amma yadda aka ruwaito cewa ni annabi na yi kaza na yi kirani Allah na ya ce na yi kirani da ba dan na taho da hadaya ba da na yi tamattu'i kaga duk wannan labarin lafuzzan shi ne da maganganunsa da uzurorin da ya faɗa da kanshi wanda suka hana ya yi abin da ya ce mutane su ko amma waɗanda suka ba da labarin ifradi a cikinsu ba wanda ya ce ya ruwaito lafazin annabi ne ya ce inni afrad sai dai ya ce annabi ya yi ifradi ya ba da labarin a matsayin third party yana ba da labarin wani abu da ba shi ne ya faru a kanshi ba ko ba yana hakaitowa daga annabin annabin ya ce ya faru a kansa ba wala atani atin min rabbi ya amuruni bil ifradi a cikin su ba wanda yace annabi ya ce dan sako ya zo mini daga Allah na ya ce ne ifradi ba wanda ya faɗa haka a cikin su wala qala adu a cikin su ba wanda yace ma balun nasi hallu ba wanda yace annabi ya ce me yasa mutane suka warware walam tahilla min hajjatika alhalin kai baka haddace baka baka warware ba ba wanda yace amma manzo Allah wannan tambayar cewa ya manzo Allah me yasa baka warware ba كما أحلوهم بعمرة ولا قال أحد سمعته يقول لبيك بعمرة مفردة البتة daga cikin su ba wanda yace ya ji manzo Allah yana faɗan cewa labbaika bi umratin kadai wala bi hajjin mufradin ko bi hajjin kadai duk babu wannan wala qala ahadun ba wanda yace a cikin su innahu utamara arba'a umarin arabi'a ba'da hajjati cikin sabban nan ba wanda yace annabi yayi umara guda hudu ta hudun bayan aikin haji وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه قارن an samu sabai guda hudu sun ba da labarin sun ce sun ji yana faɗa cewa kirani yake Anas da Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar da ainihin wato Aisha radiyallahu anha da ma wancan da muka ji shine Imran dan Hussein duka waɗannan sun shaida cewa sun ji manzo Allah yana faɗa cewa kirani yake wala sabila ila daf'i zalika illa bi an yuqala lam yasma'u babu yadda zaka tunkuɗe wannan magana sai dai zaka iya girin gidishi ka ce sabon nan abinda suka faɗa ba su ji ba kawai sun yi zuke ta mallani wa ma'lumun qat'an anna tatarruq al-wahmi wal ghalat ila man akhbara amma fahimahu kuma abu ne sananne cewa samun sadadawa ko darsasuwar kuskure ko bankaura izuwa ga labarin wanda ke bayar da labarin fahimtarsa ya fi kusa aulamin ta tsaurikin takzibi ila man kala sami'tuhu ya kulu kaza wa kaza ma'ana ga waɗanda suka ce yayi ifradi sai zama mun fahimci labarin da suka bayar fahimtar su ne ga waɗanda suka ce mun ji shi yana cewa yayi kirani yanzu su labarin su riwayar lafazin manzo Allah ne ko to wanne ne yafi kamata da a kuskurantar ya fi sauki a kuskurantar da wanda yake hikayar fahimtarsa a mata wata fassara fiye da a kuskurantar da wanda yake hikayar lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi kuskurantar da shi zai bayi zuwa ga kare ta sabai ne wanda wannan kuma bala'in alkaba'i ne a cikin addinin Allah amma wancan za iya kawo mishi ihtimalat ta yi kaza ta yi kaza hasali ma mun ji duk fassara abin ba wannan ainihin fassara bace mun ji a baya ko sai ke cewa kaza fiye da wanda yace samitu ya kulu kaza wa kaza wa innahu lam yasma'ahu kawai mu ce a bai ji ba ya faɗa ne fa inna hadha la yatatarraku ilayhi illa takdhibu babu abin da zai kai ga wannan sai karetawa ka ko kai musulmi ba za ka taba gangancin kareta sabai da suke bada labari akan manzon Allah akan abin da ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallama bi khilafi khabari man akhbara amma dhannahu min fi'lihi wa kana wahiman sabanin wanda ya bada labarin abin da yake zato game da wani aiki sai zama ya samu kuskure ko bankaura a cikin bada labarin fa innahu la yunsabu ila al-kadhib shi ba za a ce yayi ƙarya ba sai a ce yayi kuskure ne kuskure kuma ba aibi bane walaqad nazzaha Allahu aliyan wa anasan wal bara'a wa hafsata min an yaqulu sami'nahu yaqulu kaza wa lam yasma'u Allah ya tsarkake sahabbai su aliyu da su anas da su bara'u da su hafsa da dukkanin sauran sahabbai da suka ba da labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsarkake su daga su ce mun ji annabi na faɗe kuma ya zama ba su ji ba sahabbai ba sa wannan sam wanda duk ka jina tuhumar sahabbai da wannan to fa'alam annahu zindiqun wanda dai zai buɗe baki ya ce ai sahabbai suna ba da labari ba haka labarin yake ba to wannan kafiri ne fafir yana nufin ya kwashe kafan musulunci ne jama'a yana so ya wawashe albarkar da ke cikin musulunci ne alkur'ani da sunna wannan shine da'ab na yan bid'a daga cikin shi'a rafida da ainihin khawarija da waɗanda suka bi su akan wannan tafarki na bata waɗanda suke kokarin lalata addinin Allah da cewa to ai sahabban ma ai mutane ne ai za su yin ƙarya ai suna yin kuskure sai suka ɗauko wasu a ayanul masail da aka samu wani sahabi yayi wani kuskure ko wani sahabi yayi wata katobara sai su ce to yanzu irin wannan mutanen su ne za a ce duk abin da suka faɗa gaskata to na farko duk waɗannan a ayan ɗin da zaka tara idan ka bi zaka ga ba su ne masu riwaya ba sahabin da ya zina aka mai haddi ko sahabin da ya kaza aka mai haddi ba su da riwaya dukkaninsu babu wani sabi mai riwaya a cikinsu amma suna nan da falalinsu ta sabai wannan abin da suka kuma wani nau'i ne dan adanci kuma an musu haddi Allah ya tsarkake su kenan insha Allah zaka ba abin a aibata su bane da shi sannan ana maganar riwaya ba su ne masu riwaya ba amma waɗanda da ke riwaya su Abu Huraira su Aisha su Anas su Abdullahi dan Umar su Abdullahi dan Zubair su Abdullahi dan Abbas su ainihin jabiru su imranu dan Hussein da duk waɗannan da ake da riwaya daga gare su to Allah cikin hikimarsa da falalarsa bayan ya ba su falala da nagarta ta imani Allah kuma ya ba su falala da nagarta ta gaskiya da kyawawan halaye ba a taɓa samun hassan da suke rigingimu tsakankanin su ba su wa annabi ƙarya don su goyi bayan rigimar su ba ba su wa junan su ƙarya ko ƙazafi ba hasali ma malamai suka ce sahabbai su ne kaɗai jil na al'umma waɗanda rigima tsakankaninsu ba ta yi ta'asiri wajen hukuncinsu ga junansu ba ba su canza daga kiran junansu mutanen kirki saboda suna cikin yaƙi ba ma'ana ka je karanta a cikin littafin littafin tarihu dimashka ana cikin yaƙin nan ana cikin yaƙin siffina sai ammaru ɗan yasu ya ji wasu daga cikin 'yan zafin kai masu bin tawagar su su ammaru ɗin suna tsinewa mutanen sham sai ce ku daina zaginsu a cikin yakin fa ce ‘yan uwanmu ne mutanen kirki ne bayan Allah ne nagari mun dai samu saɓani da su amma ku daina zaginsu sannan sahabbai su ne wanda ba a taɓa samu aibin hassada da take shiga tsakankanin malamai ta shiga tsakankaninsu daga na bayansu har zuwa ƙarshen duniya ana iya samun malami ya kai malami amma ka same shi da cuta hasada ga wani malami sa'an shi ko ƙasa da shi an samu a cikin tabi'ai an samu a cikin atba'u tabi'in duk da ke suna cikin fa aljiru al-afdal su waɗannan to man ba'adahum kuma fa hadith bila haraj balantana a yanzu da muke rayuwa a zamanin da ilimi ya zama commodity na cin abinci dole ma ayo juna sada ko illa man asama Allah wa qalilun ma hum bal aqallu min al-qalil to su ko sahabbai ba a same su da wannan cutar ba in aka je aka tambayi ibnu abbasin karatu ya faɗa in aka koma gun mu'awiyar ko dan as ba zai ce bari ya saba wa abdullahi dan abbas tunda ba ta farkin su dai ba ba zai saba mishi ba an zo an tambaye abdullahi dan abbas cewa yan uwanka mutanen kasar sham sun yi kaza yace sun dace da sunna mu'awiya yana yin wuturi raka daya yace ya dace da sunna su ba su da wannan aibin baya daga cikin abin da Allah ya jarabce su da shi ina fata mun gane Allah ya tsarkake musu zukatansu daga wannan ainihin daginna da cuta ta hassada da cuta ta kiyayya akan son zuciya duk abin da suka yi sun yi ne akan ijtihadat ɗinsu akan ainihin wato abin da suka tike na cewa suna ganin shine daidai to sahabbai ka fara tunanin wai suna ba da wani labari na ƙarya game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka kan wannan zindikanci ne da sai kaga waɗannan masu yi wannan maganganun za su kawo labarin ɗaiɗaiwa sahabbai da suka yi wasu kurakurai irin su ghamidiyya irin su ma'id irin su hatib ibn abi balta'a da makamantansu da suka yi wasu kurakurai ko suka fada wani kuskure amma kuma idan suka zo sai su rabke hadisan abu huraira shi kuma ba su da riwaya irin wannan kuskuren game da shi kaga ashe abin da suke hari kenan su abu huraira ake hari da hadisansu da su aisha da hadisanta da su jabiru da hadisansu da su muawiya da hadisansu su ake hari irin waɗannan zindikan irin su tijani samawi wannan shaidanin nan mai littafin sun mata daitu da littafin li'akuna ma'as sadiqina da littafin ashi'atu hum ahlus sunna wani zindiki ne buzu dan nan maroko malaman musulunci sun yi mai kata kata sun yi mai raddi raddi ya fi kala talatin ire-irensu suna nan akwai wani shaɗani a nan kano a nan nan kano yana rayu yanzu shi ma ya ɗauko wannan mugu aƙida shi ne ɗan gidan nasiru kabara na yake ce mashi abdul jabbaru shi ma wannan zindiƙanci na shi ta sa a gaba ya taso sabon manzan allah su mu'awiya su amur ɗan asu ya taso su yana ta tsiye musu albarka har ya kai su wuta garin ya kafirta su ya ɓatar da su ya ya ya lalata alfama malamin musulunci da yawa su ibnu hajirin su alqadi iyad su imamu nawawi duk wani malami da yayi wata magana a sharhin bukhari ko muslim ko suka yi rubuce rubuce akan falalar sahabbai sai da ya ce kwalo su yace duk munafikai aka ki faɗa wannan maganganun baya jin tsoron Allah baya jin kunya idan jama'a muna roƙon Allah ubangiji yayi maganin shi akwai su suna nan ya tara wasu shedanu jama'a jahilan gari da sunan wai ashabul kafi amma cikin falala Allah Allah bai kyale shaka ba Allah ya hada shi da ainihin wasu malamai matasa a Kano da suka hana shi suka hana shi kwanciya lafiya lau inda ka san kafiri na kwanciya a kabari ba lafiya ko to aka saka hana shi kwanciya a garin matan shi sai ainihin malam wannan bin rijal lemu ba ba da sani ba Dr. Rabiu rijal lemu su malam alkasim su malam baban gwale matasa ne malamai sun hana shi bacci in fact daga baya ma sai da ya tuba ma malam rije malam rabiu yace to malam rabiu yace mishi to kaka ƙara faɗan wata magana in baka da kana cewa a fito yanzu kuma an ce a fito ka ce ba za ka iya ba ce to daga kaka ƙara faɗan magana ce to na ji na daina a waya suka yi wannan suka yi wannan magana aka rekodin ɗinta malamai ne matasa da ake Allah ya sa suna da gaskiya kuma suna da ilimi sun hana shi rawar gaban hatsi zai je cikin jahiliya ya gama ihu sai a zo a tare shi sai ya rasa abin da zai fara saboda ƙarya ce kawai ya ɗebo hadisai ne matattu da maganganu da ba su da asali ya dinga ya yi mowa wai har ya kai su wuta yana da hadisan fa kai su mu'awiya wuta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da cewa ma ba sahabbai bane kwata-kwata duk wannan maganganun suna nan a cikin rubuce-rubucen shi da yake ta yi da kasusuwan sa da ake yadawa ga sunan ana yada su a ko'ina wata littafi muqaddima da wata wace ce wasu shaidanin littafai da ya rubuta Allah ya tsare mana imanin da haka ire-iren waɗannan batattun jama'a suna nufin ne su karya addinin Allah kuma Allah ba zai ba su nasara ba insha Allah malam ya ci gaba da cewa sami'inahu su ce sami'inahu yaqulu kaza wa lam yasma'u Allah ya tsare su daga wannan wannan zahahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala an yursila ilayhi kuma Allah ya tsare ya tsarkake manzansa Muhammad alayhi salatu wassalam daga ya aiko da sako zuwa ga manzan anif al kaza wa kaza cewa ka aikata kaza ya kai Muhammadu manzon Allah walam yaf'alhu kuma annabi yake aikatawa annabi ba irin mutane ne jama'a wanda Allah zai ce ya abu yaki ba babu wata aya alqur'ani da manzon Allah bai aiki da ita babu ba irin mu ne yanzu da muke aikin dauki daidai mu zabi wanda muke so da wanda zamu iya da wanda ya dace da san zuciyarmu mu bar saura wasu kuma ko muna so mu yi ba za mu iya ba dan ba mu san karatun ba ko mu fahimce shi ba ko kuma kasar bata ba da dama a yi ba ko yanayin rayuwa ko malamai sun ce ba aiki da kaza duk dai ga sunan dai uzuri karbabu da wanda ba su karbu ba babu wanda ya kilame yana aiki da Qur'ani gaba daya babu shi yana yi dai abin da ya sawwaka fa abdullahi masadatu ba haka bane to shi kuma manzo Allah da Allah ya saukar mishi sai da ya aiki da dukkan ayoyin kuma sabai sarwaito aikin shi fassara aikace ta ayoyin Aisha take cewa da zai bar wata aya da ya bar aya kaza da kaza da Allah ya ce mishi ka ce wa Zaidu yaron gidanka ya saki matar shi kai kuma ka aura falamma qala Zaidun minha wataran zawwajnaka da zai boye wani kasu da ya boye wannan saboda abin ya mishi nauyi saboda yana jin kunya yana jin nauyi da kawaici Allah ya mishi ainihin itabu ya ce wa takshan nasa wallahu ahqqu an taksha wa tubdi fi nafsika man lahu mubdi wa takhsha nasa kana boye abin da Allah zai bayyana to manzo Allah ya aiki da komai na alqur'ani da haka Allah ya tsarkake shi daga Allah ya ce mishi ya kai Muhammad yi kaza ya ki da Allah ya ce mishi kayi niyya ta aikin haji da umara a gwame bai da zai ki hadha min amhalil muhali wannan shine abu mafi nisan yiwuwa daga duk wani abu wanda ba zai yi ba in kana neman abu na kan gaba wanda shine na karke a cikin rashin yuwa to wannan shine wato annabi yake aikata abin da Allah ce wa abtalil batili ita ce barna mafi barnantuwan barna fa kaifa wallazina zakarul ifrada lam yukhalifu haula'i fi maqsudi to ina kuma ba ka kawo duk wannan uzurin bayan waɗanda suka ce ifradi ne abinda suka ba labari na ifradin bai saba wa maqsudin sauran ba ifradin da suka faɗa abinda suke nufi shine abinda waɗanda suka ce yayi kirani suke nufi wala naqaduhum ko basu warware magana su ba wa inna ma aradu ifradal a'mali suna nufin ifradul a'mal la ifradul hajj wa iqtisarihi ala amali al-mufrad suna nufin wa inna ma aradu ifradul a'mali wa iqtisarahu ala amali al-mufrid da kuma takaituwa akan aikin da wanda yake ifradi yake fa innahu laysa fi amalihi ziyadatun ala amali al-mufrid domin ayyukan da yayi san da ya iso makka bai ƙara komai akan aikin da mai ifradi yake ba wa man rawa anhum ma yuhimu khilafa hadha wanda da ya ruwaito wani abu da yake nuna sabanin wannan abun fa innahu abbara bi hasabi ma fahimahu to zai zama ne ya bada labari da gwargwadon fahimtarsa ya fahimci ya ji labarin sai ya fahimci suna nufin ifradi ifradul haji sai ya bada labari a yadda ya fahimta kama sami'a bakr ibn abdullahi ibn umar ibn umara yaqulu kamar yadda bakr ibn abdullah ya ji ibn umar na cewa afrada bil afradal hajja wannan lafazin ya ji sai faƙala sai je ce labbabil hajji wahadahu sai je ce manzon Allah ya talbiya da aikin haji mufradi fahamalahu alal ma'ana sai ya dauke shi a zahirin ma'anan lafazin afradal hajja wa qala salimu ibnuhu anhu wa nafi'un maulahu sai kuma aka samu salimu dan gidan abdullahi din da nafi'u bararren bawansa wanda sa daga cikin akhassin nasi bihi su kuma sai suka ce abdullahi dan umar ya bada labari ne innahu tamatta cewa annabi yayi tamattu'i ne fa bada'a fa ahalla bil umra ya fara tahalluli ya fara in ahalla bil umra ya fadi ya furta umra summa ahalla bil haji sannan ya furta aikin haji fa za salimun yukhbiru bi khilafi ma akhbara bihi bakaru kaga ga salimu da ainihin nafi'u suna ba da labarin sabanin abin da bakru ɗan abdullahi ya ba da labari a makaranta abdullahi ɗan umar wala ya sihu ta'awilu haza anhu bi annahu amara bi kuma ba zai yiwu a fassara wannan abin da aka ruwaito akan kuskure cewa manzon Allah ne ya ba da umarni cewa ai haka ba fa innahu fassarahu bi qawlihi dan shi mai labarin ya fassara ne da cewa wa bada'a fa ahalla bil umrati thumma ahalla bil hajji ya fassara ma'anar tamattu'i shi Abdullahi shi Salimu dan Abdullahi da cewa tamattu'in da ake nufi ya fara furta umara sannan ya furta aikin haji ma'ana ya gwama su kazalika wa kadhal ladina rawaw rawaw al-ifrada an Aisha radiyallahu anha fahuma hakanan wanda suka bada labarin ifradi daga Aisha sune Urwa wal Qasim da Urwa da Qasimu ainihin jikan Sayyidina Abubakar warawal qirana anha urwatu wa mujahidun sannan ha ila shi dai urwa din ya ƙara ruwaito daga ita Aisha cewa ta ba da labarin kirani ne wa mujahidun shi da mujahid da kuma abul aswadi wa abul aswadi yarwi an urwa al ifrad sai abul aswad shi kuma ya ruwaito daga urwatu ifrad wa zuhri yarwi an hul kiran shi ko ainihin muhammad ibn shahab ibn zuhri sai ya ruwaito kiran fa in qaddarna tasaqutar riwayatin idan muka kaddarta cewa to wannan riwayoyin guda biyu daga makarantar urwa ɗaya ta ce ifradi ɗaya ta ce kirani to a ce sun buge junansu duka a yadda su ko salimat riwayatu mujahid riwayan mujahid wanda shi yana da mutaba'a ga malamin su urwatu ta tabbatar da cewa abin da ya ruwaito daidai ne na kirani wa in humilat riwayatul ifradi ala annahu afrada amal hajj in ko muka fassara cewa riwayar da aka kawo cewa ifradi tana nufin ifradu a amalil hajj la ifradil hajji tasadaqatir riwayatu to sai riwayoyin su gazgata junan su wasaddaqa ba'daha ba'dan sai da sun abokanci juna sun gazgata juna wala raiba anna qawla aisha wabna umarin قول عائشة وابن عمر أفرد الحج محتمل لثلاثة معاني babu shakka akan cewa magana Aisha da Abdullahi dan Umar cewa manzo Allah ya ifradi suna daukan daya daga cikin ma'ana uku ne ahaduha ma'ana ta ɗaya al-ihlalu bihi mufridan daukan furta aikin hajji shi kadai asani na biyu ifradu a amalihi ɗayauta ayyukan aikin hajji ba tare da an yi su wato bibiyu ba asalisu na uku annahu hajja hajjatan lam yahujja ma'aha ghairiha ma'aha ghairiha yayi aikin hajji wanda bai yi wani aikin hajjin tare da wannan aikin hajjin ba bi khilafil umrati fa innaha kanat arba'a marrat ko dai zama da suka ce annabi yayi ifradi suna nufin ifradi tahalluli da ifradi ko kuma ifradi yin aikin hajji tare da umara amma aikin ya zama guda ɗaya ya wadatar ga ibada guda biyu ko kuma suna ba da labarin sau ɗaya aikin hajji a rayuwarsa ba sau biyu ba ya ce amma ƙauluha faɗin ƙauluhuma magana su da suka ce tamatta abil umrati ilal hajji fa bada'a fa ahalla bil umrati thumma ahalla bil hajji fa haka ya fi'ilahu fa hadha sarihun la yahtamilu ghayra ma'anan wahidin yace kaga wancan labarin ifradi ya daukan ihtimali hakala uku kamar yadda ya kawo ko amma labarin cewa yayi tamattu'i da suka ce tamatta su da kansu suka fasara suka ce ya je kasan makka wa bada'a fa ahalla bil umra ya fara furta umara thumma ahalla bil hajji sannan ya furta aikin hajji fa haka ya fi'ilahu sannan suka hakaito labarin cewa ya je yayi dawafi yayi kaza yayi kaza bai cire ihramin sa ba har sai da yazo yayi dawaful ifada yayi sa'ayi kaza kaza kaga bayan da suka ce tamattu'i kuma suka fassara abin da suke nufi tamattu'i sabanin tanko da suka ce yayi ifradi ba su fassara ba sai zama lafazin ifradi na iya ɗaukar ihtimalat hakala uku yayin da lafazin tamattu'i fa ba zai ɗauki wani ihtimal ba dan sun fassara da kansa abin da suke ne yana so yana maka tarjihi ne ta bangaren wato abin da ke ɗaukar ihtimali kala daban-daban zai yiwuwa a karkata zuwa gare shi gaban da bai ɗaukar ihtimali ko mun gane fa hadha sarihun la yatamilu ghayra ma'anan wahidin fala yajuzu radduhu bil mujmal bai yiwuwa a tunkuɗa wannan da ya fito wadihan ɗin nan ƙarara ta hanyar wata magana mujmala walaysa fi riwayatil aswadi ibn yazida wa umratan an aisha annahu wa amra an aisha annahu ahalla bil hajj a cikin riwayan al aswad dan yazid da riwaya amra da suka rubuto daga aisha babu a ciki cewa annahu ahalla bil hajj babu bayani akan cewa ya furta aikin hajji ne kadai ma yunaqidu riwayata mujahid ballantana a ce wannan yana warware riwayan mujahid wa urwa da riwaya urwa anha daga ita aisha annahu qarana cewa yayi kirani fa innal qarina hajjun muhillun bil hajj qat'a dan me yin kirani me aikin haji ne kuma ya furta aikin haji qarara wa umratuhu juz'un min hajjati sannan umararsa wani bangare ne na aikin hajjinsa faman akhbara anha annahu ahalla bil hajj duk wanda ya bada labari daga Aisha ta ce annabi yayi furci da aikin haji fa huwa ghairu sadiqin ba gaskiya yake faɗa ba fa in dummat riwayati riwayata riwayatu mujahidin ila riwayati amrata wal aswad in aka hada riwayar mujahid da riwaya amratu da ta aswad dan yazid thumma dummata sannan su ɗin kuma aka gwama su ila riwayati urwa zuwa ga ta urwa ta bayyana min majmu'in riwayati annahu kana qarina zai bayyana maka an kada waɗannan riwayoyi daban-daban daban-daban cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirani yake wasaddaqa ba'daha ba'dan sai zama riwayoyin suna gazgata juna ne hatta law lam yahtamil qawlu Aisha wa ibn Umara illa ma'anar ihilali bihi mufridan ko da ku magana aisha da abdullahi dan umar da suka ce da aka ce sun ruwaito cewa yayi ifradi ko da ba sa daukan ma'ana ta biyu da ta uku nan sai dai ma'ana ta ɗaya kaɗai da ya faɗa la wajaba qat'an ko da haka ne da wajibi ne an ya kuna sabiluhu sabila qaul ibn umar ya zama an sa su sun shiga tafarkin faɗin yadda aka hukunta magana abdullahi dan umar da ya ce mene a ita mara fi rajabin ya ce annabi ya yi umara a rajab wa ƙaulu aisha au urwa da magana Aisha ko Urwa da suka ce innahu sallallahu alaihi wasallama ya tamar fi shawwal suka ce annabi yayi umara a shawwal waɗannan guda biyu ba sai aka ce kuskure bane to koda wancan bai daukan wata ma'ana sai magana ifradi shi ma za a karkata da shi cewa ne kuskure ya faru a cikin bada labarin illa anna tilkal ahadifa as-sahihata as-sarihata la sabila aslan ila takdhibir wata yace dan kuma su hadisan can ingantattu da suka fito qarara suka yi bayanin nau'in aikin hajin da annabi ya cewa kirani ne babu yadda za a karanta masu riwayarsu wala ta'awilaha babu yadda za a musu wata murdiyar fasara wa hamliha ala ghairi ma dalat alai babu yadda za a dauke su bisa ma'anar da ba shi suka bai da shi ba wala sabila ila taqdimi hadhihi riwaya al mujmala allati qad qad tarabat ala riwayati babu kuma yadda za a dauki wannan mujmalar riwaya da ta rikice a ce ita za a aiki da ita wa khuturifa anhum fiha wanda akwai sabani daga waɗanda aka ruwaito daga gare su wa arabahum man huwa awthaqu minhu kuma an samu riwaya wanda ya fi su inganci aw mithluhum alaiha ko wanda yake mai nagarta irin su ya saba musu akai ba wa amma qawlu jabirin innahu afrada al-hajja fasarihu min hadithihi laysa fihi shay'un min hadha riwayar jabiru kuwa da aka ce ya ce annabi ya yi ifradin aikin hajji abinda yake bayyana karara a cikin asalin riwayar jabiru babu wannan magana haka karara wa inna ma fi ikhbaruhu anhum anfusahum anhum anfusihim annahum la yanwuna illa alhajj jabiru na bada labarin su tunanin su ne su sahabbai da aka fito su babu abinda suke da niyyar yi sai aikin hajji kadai saboda suna da khalfiya akan cewa ba a yin umara a watannin aikin haji fa aina fi hadha ma yadullu ala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labba bil hajj mufridan a ina ne a cikin wannan za a ce ga dalili akan manzon Allah yayi talbiya ne da aikin haji na ifradi wa amma hadithu al akhara al akharu alladhi rawahu ibn majah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afrada al hajja dayan hadisin da muka ji cewa an ruwaito daga Jabiru al'imamu ainihin ibn maja ya rawaito cewa manzan Allah tsari salama jabiru ya ce manzan Allah ya yi ifradi falahu salasu turuk yana da hanyoyi guda uku ajwaduha hanya mafi inganci tariqud darawurdi an ja'far ibn muhammadin an abihi wa hadha yaqinan mukhtasarun min hadithihi at-tawil fi hajatil wada riwaya ainihin daga ja'far dan muhammad daga baban shi wannan riwaya yaƙinan an yi samari ne an takaita dogon labarin aikin hajjin jabiru ne sai aka ba da labari a takaice wa marwiyun bil ma'ana garin takaitawa sai aka ciccire lafuzan jabiru aka ruwaito su da ma'ana wannan su khalafu darawardi fi zalika wasu masu riwaya sun saba wa shi mai riwaya akan haka wa qalu su suka ce ahalla bil hajji wa ahalla bit tauhidi yayi furci da tauhidi yayi furci da aikin haji ma'ana labbaika allahumma hajjan wa umratan wato yayi furci da wannan kuma yayi furci da ɗayanta Allah wa tariqu thani isnadi na biyu fiha a ciki akwai mutarrif ibn mus'ab an abdul aziz ibn abi hazim an ja'far wa mutarrifun qala ibn hazmin huwa majhulun mutarrif yace ibnu azmin ya ce ba a san shi ba qultu ni ko sai na ce ni ibnu qayyim al-jawziya kenan laysa huwa bi majhulin a a ba majhuli bane walakinahu ibnu ukhti malik mutarrif dan mus'ab da ne yake ga yar uwar maliku wato maliku kawunsa ne kenan روى عنه البخاري وبشر بن موسى وجماعة daga cikin wanda suka riwaya daga gare shi akwai Imam al-Bukhari da Bishr dan Musa da wasu malaman daban qala Abu Hatim al-Imam Abu Hatim ar-Razi yace saduqun muttaribul hadith yana da gaskiya amma yana da hadisan da suke rikice mishi huwa ahabbu ilayya min Isma'il ibn Abi Uwais amma ni fa inji Abu Hatim na fi son shi fiye da Ismail ibn Abi Uwais shi ma ɗayan ɗan gidan Ukhtu Malikin kenan shi ma wanda shi kuma wannan shi ma malamin bukhari ne daga cikin ainihin waɗanda bukhari ya riwaya da gare su wa qala ibn adiy ibn adiy yace ya ati bi manakira yana zakkewa da abubuwan kyama wa ka anna aba muhammad ibn hazmin ra'a fi nuskhati mutarrif ibn mus'ab fajahalahu yace tayyu ibn hazmin a cikin kwafin rubutun hannun da ya samu ne a cikin littafin da ya samu ne sai kawai ya ga mutarrif ibn mus'abin kawai sai ya ce bai san shi ba ibn hazm yana da irin waɗannan mughalatat din game da malamai waɗanda bai san su ba Allah ya gafarta mishi malamai su yi maganganu akan ta inda irin wannan matsala ta zo masu akwai maganganu da dama da malamai suka yi kamar ibn kathirin a cikin albidayatu wan nihaya al-imamu ainihin wato az-zahabi a cikin siyaru a'lami an-nubala da wasu malamai da suka zo sun tattauna akan menene ya samu ibnu hazmin sai a ga malamai mashuhure akan riwaya sai ya ce bai san su ba wasu suka ce saboda ya dauki karatun ne daga littafi akwai karatukan da ya koya waɗanda da kanshi ya koye su duk malamin da ya koyi karatu da kanshi yana iya samun wannan tangarda kaman ainihin wato haka Abdurrahman ibn al-Jawzi yana da ire-iren waɗannan kurakurai shi ma saboda yana daga cikin malaman da ake ganin suna da suhufiyya daukan karatu daga littafi ba wai mujarradin daukan karatu daga littafi shine kuskure ba amma ya zama babu background akan asalin wannan fannin da mutum yake kuma bai kai ga matakin ba ko kuma koda ya kai zai iya yi amma kuma wannan ba zai tsarkake shi daga samun kurakurai ba irin haka yana iya faruwa ina fata mun gane wannan to shine zaka ga Ibn Hazmin sai ka ji ya kira mutum wanda yake sananne a riwaya kamar wannan sai ka ji ya ce majhulun tirmidhi abu isa tirmidhi sai ibnu hazm ya ce la na arifu ba mu san shi ba irin wannan yana faruwa da shi Allah ya gafarta mai malam ya ci gaba da cewa wa inna ma huwa mutarrif ibnu mutarrif abu mus'ab ba ibnu mus'ab ba wa huwa mutarrif ibnu abdullah ibnu mutarrif ibnu sulaiman ibnu yasarin sunan shi kenan cikakke mutarrif ibnu abdullah ibnu mutarrif ibnu sulaiman dan yasar wa mimman ghalita fi hadha aidan daga cikin wanda suka yi wannan kuskure har ila yau Muhammad ibn Usman az-Zahabi fi kitabihi du'afa wane mutum yanzu yana magana ya tabo kuma wani malamin da suka yi zamani da shi shine al-Imam az-Zahabi sahibul siyar wal kutub babban malamin hadisi da tarihi al-Imam Muhammad ibn Usman az-Zahabi Allah ya gafarta mishi yana da littafi kitabu du'afa a zahiri al-kashif kenan zabina da littafi al-kashif fi ad-du'afa in aka ce du'afa na zahabi shi ake nufi al-kashif fi ma'rifati mallahu riwaya fi kutubu sita da yana magana a cikin shi game da masu rauni da waɗanda ba su da rauni sannan akwai littafin shi ila yau kuma mantukul lima fi magana akan waɗanda aka yi maganganu a kansu game da raunatawa sannan akwai mizanu la'itidal duka na limamu zahabi ne a cikin waɗannan littafan duka yakan tattauna akan masu riwaya waɗanda ake da tababa akan inganci ko rashin ingancin riwayoyinsu shine ibnu qayyim al-jawziya yake cewa daga cikin wanda ya irin wannan kuskuren akwai dan uwansu kenan a ilimi aboki kuma tsara a rayuwa shine Muhammad ibn Usman al-Zahabi a cikin Abdu'afa fa qala yace Mutarrif ibn Mus'ab al-Madini an Abi an ibn Abi Dhib munkar al-hadith kaga da ya canza sunan sai mishi hukunci da nakara qultu ni ko sai nace ni ibn Qayyim al-Jawziya warawi an ibn Abi Dhib wad-Darawardi wa Malikin هو مطرف أبو مصعب المدني وليس بمنكر الحديث wanda dai aka sani na riwaya daga addarawar di da maliku da ainihin wato ibn abi zibin to sunan shi mutarrif abu mus'ab mutarrif dan abdullahi dan mutarrif dan sulaiman dan yasar kuma shi wannan ba shi daga cikin wanda ake ce mishi munkar hadis wa inna ma gharrahu qaul ibn adiyin ya ati bi manakira abin da ya rudar da al-Imam zahabi shine magana Ibn Adiyyin da ya faɗa a cikin Al-Kamil cewa yana zuwa da munkarai thumma saqalahu minha Ibn Adiyyin minha Ibn Adiyyin jumla sai kuma kawo ainihin wato bayanai ko misalai na manakiru din waɗanda ibnu adiyin ne ya kawo su a cikin littafin al-kamil fi zafa rijal lakin hiya min riwayati ahmada ibnu dawud ibn salih anhu sai dai riwaya ce daga ahmad dan dawud dan salih wanda kazzabahu daraqutni daraqutni ya kareta shi wal bala'u fiha minhu abin da ya faru na rigimar da ke cikin wannan riwaya daga gare shi daga shi ma da ya dauko sabon matsala amma kuma lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya kai mu ainihin wato karatu na gaba za mu dan tsaya mu dan ƙara faffasa ta gurgurdan hali insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh